بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسنف رحمه الله وقد فسر المراد من قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله بقوله وبي يسمع وبي يبصر وبي يفتش وبي يمشي فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها تدل على تأكد المصاحبة ولزومها حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله ونذير هذا قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن ينزل الشيء منزلة ما يساهبه ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي وسمعي وبصري وفي ذلك معنيان يعني أحدهما أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه كما جاء في الحديث أنا جليس من ذكرني وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وفي الحديث الإلهي فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف وإيذاء هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء والمقصود إنما هو الصبر بالله وأن العبد بحسب نصيبه من مئية الله له يكون صبره وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره قال أبو علي فاز السابرون بإز الدارين لأنهم نالوا من الله مئيته قال تعالى إن الله مع الصابرين وها هنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه والرب تعالى هو الصبور بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه وقد قيل إن الله تعالى أوحى إلى داود تقلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد فإنه جميل يحب الجمال عفو يحب أهل العفو كريم يحب أهل الكرم عليم يحب أهل العلم وتر يحب الوتر قوي والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف صبور يحب الصابرين محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته, صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف فهذه المئية القاصة عبر عنها بقوله كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا نعم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a jihar katsina a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata yau muna tara ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan tara shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafin mai suna uddatus sabirin wa zakhiratus shakirin wallafar al-imam العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasinmu na 21 sannan a jerin darussanmu a wannan majalisi wannan shine na 351 idan ba a manta da karatuttukan da muke ba a wannan littafi yana tattauna girman sha'anin haƙuri da falalarsa da matsayinsa da tasirinsa a rayuwar mumini sannan kuma zai yi bayani akan abin da ya shafi godiya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to gabar da muke karatu a kanta kuma lokaci ya yi wa mukammala ta ba shine inda yake mana magana akan haƙuri iri biyu da suke da yake abin yabo a wurin Allah subhanahu wata'ala as-sabru lillah da kuma as-sabru billah dan da wasu daga cikin malamai suka ce as-sabru lillah yana kan gaba sannan as-sabru billah wasu kuma suka ce a as-sabru billah shine a gaba sannan kuma as-sabru lillah sabru lillah shine haƙuri dan Allah yin haƙuri domin Allah sabru billahi kuma shine yin haƙuri tare da taimakon Allah to wasu daga cikin malamai suka ce ai haƙuri dan Allah ba zai samu sai da taimakon Allah saboda haka sabru billahi yana gaba akan sabru lillah ba za ka iya yin haƙuri dan Allah ba sai tare da taimakon Allah to shine a cikin wannan bayani da yake yi sai ya zo kan hadisin ya zo magana a kan hadisun wato hadisun auliya hadisun da aka fi sani da hadisun auliya shi ne hadisun abu huraira hadisi ne ƙudsi man azali waliyan faƙad azantuhu bil harb ko faƙad azantuhu bil muharaba wanda dai ya cutar min da waliyi na inji Allah to ina sanar da shi ya fito yaƙi da ni ya fito gwabza yaƙi to a cikin wani hadisi Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan cewa bawa ba zai gushe ba yana kusantarsa har sai ya so shi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي الذي يبصر به ورجله التي يمشي, يمشي بها ويده التي يبطش بها Allah subhanahu wataala ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta yana neman kusanci da ni har sai na so shi yana neman kusanci da ni ta hanyar na filfilu har sai na so shi idan na so shi zan zamo jinsa da yake ji da shi zan zamo ganinsa da yake gani da shi zan zamo kafarsa da yake tafiya da ita zan kuma zamo hannunsa da yake damka da shi to daidai wannan gabar ibnu taymiya yake maganar irin yadda Allah subhanahu wataala yake zamowa mai taimakon bawa a duk sanda bawa ya zanto mai ƙara neman kusanci ne da Allah subhanahu wataala ubangiji zai kasance kuma mai yawan taimakonsa ya zama duk al'amuransa yana yin su ne dan Allah kuma yana la'akari da abinda Allah subhanahu wata'ala yake so yana kuma kokarin kaucewa abinda baya so to da yazo maganar wannan gabar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati wa basarahu alladhi yubsiru bihi sai ya shiga sai irdajiya domin ya bayar da martani ga waɗanda suke cewa duk wani abu da kake gani Allah ne babu wani abu face ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayyana a cikin wannan abu wato ko mai ka gani Allah ne kuma har ma wasu saboda tsageranci suna kafa hujja da wannan hadisin cewa gashi Allah subhanahu wata'ala a hadithul qudsi yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi har zuwa ƙarshe sace kaga da bai zama Allah ba Allah ba zai faɗi haka ba to shine ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake musu raddi akan wannan cewa hadisin abinda yake magana shine taimakon Allah yayin da bawa ya zanto ɗaya daga cikin waliyan Allah to duka gabobinsa zai tafiyar da su ne ya gudanar da su cikin abin da zai samu masa yarda Allah ba zai yi abin da Allah baya so da gabarsa ba ganinsa ba zai kalli wani abin da Allah ya hana shi ganinsa da shi ba hakanan jinsa ba zai saurari abinda Allah ya hana shi ji ba hakanan kafarsa ba za ta je inda Allah ya hana su zuwa ba hannunsa ba zai taba abinda Allah ya hana shi tabawa ba shine ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi yace wannan shine abinda ake nufi amma aqidar cewa Allah bawa ne ko bawa Allah ne wannan mummunar aqida ce kafirci ne wanda yafi na yahuda da nasara gara kafircin yahudawa da nasara saboda su tun takaita abin a cikin wasu yan takaitattu وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فمدد haka Allah ya kafirta su saboda sun danganta allantaka zuwa ga wani bawa ba Allah ba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم التي ما سوى الإيسى المسيح شيني الله سن كافرتا duk da cewa Isa almasihu zababbe ne daga cikin zababbun annabawan Allah amma aka ce wanda zai danganta masa uluhiyya kafiri ne to ina ga wanda zai dubi fasikai fajirai arna mushrikai mabarnata duk ya ce Allah ne kaga idan har an kafirta Allah ya kafirta wanda zai ce annabin Allah Isa almasihu Allah ne Allah ce kafiri ne to naga wanda zai dubi kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banza da ya ce alloli ne kaga in akwai wani kafiri to bayan wannan yake ba kafircin da ya kai wannan duk da cewa su ma masu wacce mummunar akidar cewa suka yi ai su abinda yasa yahudawa ko nasara suka zama kafirai saboda su sun keɓance ba su ce kowa da komai Allah ba ne sai suka ware annabi isa sai suka ce shine Allah sai yasa suka zama kafirai amma da sun ce kowa da kowa Allah ne to ba zai zama kafirai ba to wani aƙida ce da kowace aya daga cikin ayoyin alkur'ani za ta warware wannan kowace aya da za ka bi a alkur'ani ka karanta ta za ka ji cewa ta ci karo da wannan aƙida domin kowace aya tana nuna cewa akwai Allah mahalicci mai ba da umarni mai yin hani akwai kuma wanda yake bawa abin halitta wanda ake ba shi umarni kuma ake hana shi alkur'ani abin da yake kunsa bayani akan umarnin Allah da haninsa da bayanin kadaitakar Allah da su kan shirka da bayanin irin gagarumin nasara da Allah ya bawa annabawansa da manzanninsa da kuma bayani akan halakar da mushrikai da bayani game da gidan aljanna wanda ya tanadarwa masu kadaita shi da kuma bayani akan wutar jahannama da ya tanadar wa masu shirka da shi a shi kaga bayani alkur'ani ce dukansa bayani yake akan ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala da cewa akwai Allah mahalicci mai ba da umarni wanda yake son tauhidi yake kin shirka akwai kuma bawa wanda shi kuma shi ne aka halitta kuma shi ake bawa umarni shi ake umarta da ya kaɗaita Allah idan ya haka ya samu kyakkyawan sakamako idan kuma ya kishiyar haka ubangiji ya kona shi cikin wutar jahannama saboda haka na ce duk wata aya a alkur'ani tana fada da wannan aqida tana cin karo da wannan mummunar aqida mummunar aqida wanda ko mushrikai na farko wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi ta fafatawa da su yayi ta kafsa yaki da su aka zubar da jini ko su ba sa fada irin wannan kafirci so Abu Jahl so Al-Walid ibn Mughira da sauran da sauran manya-manyan kafirai ba wani wanda yake fadar cewa kowa Allah ne cewa suke yi ma abubuwan da suke bautawa sun yi ba Allah bane amma dai suna ceton su za su cece su ne a gurin Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah sun yarda Allah shine mahaliccin samai da ƙasa sun yarda Allah shine mahaliccin su sauraka ko su sun yarda cewa akwai Allah mahalicin sama da ƙasa mahalicin dukkan wata halitta ba zai zama daidai da abin da ya halitta ba saboda haka ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya tsaya akan wannan domin ya fitar da wannan bayanin cewa abin da ake magana a nan shi ana magana ne akan taimako na ubangiji da zai kasance tare da bawansa wanda ya kasance tare da shi a cikin da'arsa to ubangiji shi kuma zai kasance tare da shi a cikin taimakonsa duk mai neman taimakon Allah subhanahu wata'ala to rizimci da'ar Allah ubangiji zai kawo masa taimako ta inda baya zato ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye Allah sai ya kiyaye ka to ka kiyaye dokokinsa shi ma sai ya kiyaye ka lokacin da kake buƙatar wannan duk sanda ka neme shi kuma sai ka same shi a inda ka nemi taimakonsa to wannan ita ce aqida mai kyau da musulunci yake koyarwa ƴaƴansa to shine yace wa qad fassara al murada min qawlihi kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijluhu ya fassara yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi ya fassara muradinsa manufarsa da fadarsa zan zamo jinsa zan zamo ganinsa zan zamo hannunsa zan zamo kafarsa bi qaulihi da fadarsa fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtush wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake damka da kuma ni yake tafiya فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف إبارة وأحسنها سي الله سبحانه وتعالى بيان wannan musahaba wato kasancewa tare da Allah wanda take samuwa ta hanyar kusanci da shi ko ta hanyar kusantarsa da aikata abubuwan da yake so ubangiji ya bayyana ta da wata magana mai taushi kuma mafi kyau wadda tafi komai taushi tafi komai laushi tafi komai tausasawa da kuma kyautatawa tadullu ala ta'akkudil musahabati wacce take tabbatar da wacce take nuna tabbacin wannan wato kasantuwa tare da Allah subhanahu wataala wa luzumiha da lazimtata hatta sara lahu bi manzilati sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi har sai da ya zanto a matsayin a makwafin jinsa da ganinsa da hannunsa da kuma kafarsa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kamar dai malaminsa sukan yi ishara zuwa ga wannan jumla fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtashu wa bi yamshi akan cewa ta zo a cikin hadisin abu abu abin abu huraira hadithul qudsi wannan jumla ba ta cikin ruwayar da imam al-bukhari ya fitar da hadisin imam al-bukhari shi ya fitar da hadisin muslim bai fitar da shi ba to wannan jumlar ba ta ciki fa bi yasma din nan wa bi yubsir har zuwa ƙarshe ba ta cikin hadisin a sannan kuma kamar yadda muka yi bayani a baya wannan jumla ba ta inganta ba domin babu wani wanda ya same ta musnada kamar yadda muka yi bayanin ta a baya babu inda ta zo musnada saboda haka wannan yana daga cikin wahami da shi ibn al-qayyim Allah ya dauke shi daga malamin sa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yakan kawo wannan amma babu ita a cikin hadisin babu kuma wata riwaya da ta zo da ita مسندا ونذير هذا yace abin da ke kama da wannan qauluhu fadarsa alhajarul aswad yaminullahi fil ard alhajarul aswad shine bakin dutse da yake jikin Ka'aba yaminullahi fil ard hannun Allah ne na dama a bayan ƙasa faman safahu wanda ya shafa shi da hannunsa wa qabbalahu ya sumbace shi faka annama safaha Allah wa qabbala yaminahu to kamar yayi hannu da Allah ko kuma ya sumbace hannunsa da dama wannan hadisin ƙarya ne ba hadisin gaskiya bane hadisi ne mawdu ibnu adi ya kawo shi a kitabul kamil al-kamil fi du'afa'ir rijal ibn adi yana da wani littafi sunan shi al-kamil fi du'afa'ir rijal ya kawo wannan hadisin hakanan al-khatib al-baghdadi cikin littafin sa tarihu baghdad shi ma ya kawo wannan hadisin dukkanin su surwato shi ta hanyar ishaq ibn bishr al-kahili an abi ma'shar al-madaini an muhammad ibn munkadir an jabir radiyallahu anhu wannan shine isnadin hadisin to amma illar hadisin shine ishaq ibn bishr al-kahili wannan mutum malamai sun tuhume shi sun tuhume shi da yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ibn adi wanda shi ne ya ruwaito wannan hadisin a cikin littafin sa al-kamil bayan ya kawo hadisin sai ya ce wa ishaq ibn bishr al-kahili qad rawa ghayra hadhihi al-ahadith وهو في عداد من يضع الحديث yace shi wannan bishir isaac ibn bishir al-kahili ya rawaito hadisai da yawa ba wannan ba kadai ya rawaito wasu hadisai yace amma yana daga cikin waɗanda suke kirkirar hadisin ƙarya saboda haka a sanadinsa akwai mutumin da malaman hadisi suka ce yana kirkirar hadisin ƙarya shi ne ishaq ibn bishir alkahili hakanan shi ma alkhatibul bagdadi bayan ya kawo hadisin a cikin tarihu bagdad ya ce yarwi an malik ibn anas wa abi ma'ashar wato ya kawo hadisin kuma ya kawo tarjamar shi wannan ishaq ibn bishir sai ya ce yana yin ruwaya ta hadisai daga anas daga malik dan anas imamu daril hijira da kuma abi ma'ashar al-mada'ini da wasu malamai banda su cikin manyan malamai yakan yi ruwayar hadisi daga gwajensu amma hadisai masu rauni kwarai da gaske shi yasa a sheikh nasiruddin al-albani ya kawo shi wani hadisi a cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa shine hadisi na 223 a cikin littafin haka hadisin bai inganta ba inda ya inganta to yadda yake haka zamu faɗi shi amma tunda bai inganta ba to ba ruwanmu da shi wa mislu hadha sa'iqun fil isti'mal an yunzala shay'u manzilata ma yusahibuhu wa yuqarinuhu a harshe ko a amfani na na magana akan a aje wani abu da yake tare da wani abu a matsayin dan uwansa wato idan abu ya kasance tare da wani to ko babu wancan ɗayan kakan ambaci ɗayan da sunan ɗayan ya ce kamar ka ce hatta ya ƙulul muhibbu lil mahbub kamar masoyi ya ce wa masoyinsa an ta ruhi ya ce kai ruhi na ne rayuwata ne kai ji na ne kai gani na ne masoyi kan gaya wa masoyin shi haka ko ba haka ba ce kai ne rayuwata da cewa rayuwarsa daban shi daban zai iya rayuwa ko ba shi to amma don ya nuna cewa suna tare kuma ya riga ya mamaye zuciyarsa ba ba masa katsin kese shi saboda ka ce kai ne ruhi na kai ne kazana kai ne kazana to wannan yana faruwa a kowane harshe shi ne yasa ya ce wa fi zalika ma'ana yani wannan yana da ma'ana guda biyu ahaduha ahaduhuma ma'ana ta farko annahu qassara bi manzilati ruhi kamar yana so yace daidai yake da ruhi na ko yace daidai yake da zuciyata ko daidai yake da jina ko daidai yake da gani na saboda yadda suka zama a dinki والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه سار معه وجليسه هكذا سويي الساء معنى تبيو كمرية شيني سويي الساء دكما ambatansa ko tunawa da shi yayin da ya zanto ya mamaye zuciyarsa ya mamaye ruhinsa sai ya zanto tare da shi yake kuma kamar ko da yaushe zaune suke tare abokin zamansa ne hatta jaa fil hadisi har yazo a cikin hadisi qudsi Allah subhanahu wataala yace ana jalisu man zakarani cewa a hadisul qudsi Allah yace ana jalisu man zakarani jalisu abokin zama ne abokin zaman wanda ya ambace ni ne wani hadisi ibnu shahin ya rawaito shi fi kitabit targhib wat tarhib kamar yadda al-munziri ya ambata kamar yadda suyuti ya kawo shi a cikin ad-durar muntasira hakanan abinan mai kanzul ummal taqiyul hindi ya kawo shi a cikin littafinsa kanzul ummal amma sanadinsa ya biyo ta hanyar Muhammad ibn Ja'far al-Addani daga Sallam ibn Muslim ko Musallam daga Zaid al-Ammi daga Abi Nadra an Jabir an Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah azza wa jalla ya ce wa Musa alaihi salam ya Musa amma alimta anni jalisu man zakarani wa haythu maltamasani 'abdi wajadani ya Musa baka san cewa ni abokin zaman wanda ya ambace ni bane kuma duk inda ya nemi labawa na ya neme ni zai same ni to shi ma na hadisi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske yana da rauni kwarai da gaske a cikin salsalarsa akwai mutane guda biyu waɗanda ake tuhuma wato akwai mutane guda biyu a cikin sanadin da muka ambata Muhammad ibn Ja'far ad-Dani matruk ne matruk shine wanda kurakuransa suka yi yawa ko kuma ake tuhumarsa da yin ƙarya cikin maganganunsa na mutane ba wai yayi wa annabi ƙarya amma ana tuhumarsa ana samun sa yana ƙarya a maganganunsa ko kuma kurakuransa a hadisi suka yi suka ɓaci to wannan ana ce da shi matruk hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske to har ila yau malamin sa sallam ibnu muslim shi ma matruk ne shi ma irin sa ne shi ma mai rauni ne kwarai da gaske sannan kuma malamin malaminsa zaid al'ammi shi kuma mai rauni ne sauraka kaga hadisin matruk an matruk an zaif sauraka hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wafil hadisin akhar a wani hadisin daban Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ana ma abdi ma zakarani wa taharrakat bi shafatahu wani hadisi ne tabbatacce hadisi ne sahihi imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan ibn majah ya kawo shi da cikakken isnadin sa haka na ibn hibban kuma da ibn hibban ya inganta shi Allah yana cewa ana ma abdi ma zakarani ni ina tare da bawana matukar ya ambace ni wa taharrakat bi shafatahu labban sabi sun motsa wajen ambatuna ambatan Allah ba wai kawai saƙawa ake a zuciya ba sai baki yana motsawa shine ambatan Allah a san wasu sai su zauna su yi zugum sai ce kuma ambatan Allah yake a wannan ba zikiri bane zugum kai ba ba kai zikiri ba kai zikiri bakin ka zai rika motsawa haka nan karatun Qur'ani ka rika yi bakin ka yana motsawa shine karatu amma in kawai tsayawa kai kana kallon bakin kana sassaƙa wani abu a zuciyarka wannan saƙe-saƙe sunan shi ba sunan shi karatu ba a ce idan bawa ya ce alif lamim za a rubuta masa kowane harafi za a rubuta masa hasana alif hasan asharat hasanat hakanan lam hakanan almim wannan in ya furta kenan in ya furta ba kawai ya zira ido akan musafi ba yana ganin alif yana ganin lamun yana ganin mimun amma bakinsa bai ce alif lam mim ba wannan ba za a rubuta masa wannan ladan ba an fahimta wannan ba sunan shi karatu ba shi karatu ana son bakinka ya fure rika motsawa koda baka daga miliya ba koda ƙasa-ƙasa kake yi wannan babu matsala amma dai bakinka kamar yadda Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه, جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك kada ka motsa harshen ka da shi domin wannan shine karatun motsa harshen saboda ka ci kada ka karanta ci kada ka motsa harshen ka da karatunsa shi yasa da hadisin Sufyan ibn Abdullah ce la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah la ya zal lisanuka lisanuka harshenka ce kalimatani khafifatani ala lisan saboda haka shi zikiri ko karatun qur'ani dole sai ana ambato sai ana sai ana furtawa shine zikiri amma mutum zai ga rike carbi kuna hira fa yana yana kuma jan carbi kwal kwal kwal kuma hira kuke to kaga wannan ba zikiri sai dai in hira ce zikirin in ita yake kirgawa to shi kenan amma inda zikiri yake to mun hira muke da kai wani zikiri kake to shi yasa anan hadisin yace wa taharrakat bi shafata leban sa ya motsa da ambatona to anan duk wanda zai ambaci Allah subhanahu wataala to yana tare da Allah subhanahu wataala tarayyar da ake nufi a nan shi ne yana tare da taimakonsa da kulawarsa da ɗaukakawarsa ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi nasara zai kula da shi zai ɗaukaka shi zai ba shi kariya shi ne ma'iyyatun nasar wata'id wafil hadithin ilahi hakanan a cikin hadisi ƙudsi shine alhadithul ilahi akan ce alhadithul ƙudsi akan ce alhadithul ilahi fa idza ahbabtu abdi kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan idan na so bawana zan zamo masa jinsa da ganinsa da hannunsa wa mu'ayyidan kuma zan zamo mai ƙarfafarsa to shi ma wannan wani bangare ne na hadithul wali amma ruwayar Anas ruwayar Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma anhu ta zo a cikin littafin al-awliya na ibn abi dunya haka nan ta zo a cikin hilyatul awliya na Abu Nu'aym haka na ibn al-jauzi ya kawo hadisin a cikin littafinsa a al'ilalul mutanahiya fil ahadithul wahiya to amma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske a cikin sanadinsa akwai sadaka ibn abdullahi samin sadaka ibn abdullahi daqiqi as-samin wanda malaman hadisi sun rarrana shi kwarai da gaske da'ifun ne jiddan sannan bayan haka malamin sa hishamul kinani ba a san waye wane ne shi ba wato majhulul ayin ne ba san shi ba saboda haka hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske Sheikh Nasiruddin Albani ya ambace shi a cikin da'ifa hadisi na 1775 kuma shi ma ya raunana shi kwarai da gaske hadisi ne da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske malam yace wala yu'abbiru an hadha al-ma'na ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف ولا ألطف wannan ma'ana ta kasancewar bawa tare da ubangijinsa yayin da yake ambatansa babu wani abin da zai kawo zai iya baka wannan ma'anar fiye da wannan yana nufin fiye da wannan yadda wannan ya zo a cikin wani hadisi ma'ana cikakkiya kuma mafi kyau kuma mafi taushi a baka to amma hadisin mai rauni ne rauni mai tsanani wa idahu hadhihi al-ibara yaziduha jafa'an wa khafa'an in kace zaka kara ma wannan jumla bai karin bayani to zai kara mata nisa da boyuwa wato zaka kara dasashe ta a haka ta fi fitowa a sarari a dunkule abin da yake so ya ce wancan hadisi hadisin alwali wanda Imam al-Bukhari ya rawaito ko da ɗai baya nuna cewa bawa zai zama Allah idan bawa zai zama Allah a ce da bawa da Allah da abu ɗaya ne babu shi kansa hadisin ai yana nuna akwai bawa shi kansa hadisin cewa ke bawa na bawa na kaga ce akwai Allah akwai bawansa ma taqarraba ilayya abdi kaga bawa na ce ma taqarraba man man adali waliyan akwai ubangiji akwai waliyinsa faqad azantu bil muharram sannan ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi kaga akwai bawa akwai kuma wanda yake shine al-ma'bud wanda ake bautawa har ake kusanta sa da farilla sani ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya kaga akwai bawa akwai mai bawa shine Allah da bawansa wanda yake kusanta sa da nafilfilu ce hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu akwai atta ta al-mutakallim sannan akwai kuma al-ha ta ta abin damir damir al-ghaib kaga akwai Allah akwai kuma wani bawansa da ake magana akan sa sauraka hadisin tun daga farko har ƙarshe raddi yake ma wannan mummunar aqidar ba tabbatar da ita yake ba yana nuna akwai Allah da yake magana akwai kuma wanda yake magana akan sa shine bawansa wala in sa'alani la u'tiyanna in ya roke ni zan bashi kaga akwai Allah shi da ake roko akwai kuma mai roko akwai wanda yake mai bayarwa akwai kuma wanda ake bawa wala in ista'azani la u'izanna in ya nemi abin nan dina in ya nemi tsari na wallahi zan tsare shi tabbas hakika zan tsare shi kaga akwai Allah shine wanda ake neman tsarin sa akwai kuma mai neman tsarin Allah sauran hadisin tun daga farko har zuwa ƙarshe yana mayar da martani akan wanda zai ce da Allah da bawa da abu ɗaya ne تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ما ليت والمقصود أبن في إلينا إنما هو الصبر بالله وأن العبد بحسب نصيبه من مئية الله له يكون صبره أبن في أولا مغنى لك شيني الصبر بالله وتهقلي دن الله إنما هو الصبر بالله هقلي بالله wato da taimakon Allah sabru billah hakuri da taimakon Allah wa annal abda bi hasabi nasibihi min ma'iyatillahi yakunu sabru gurgudan irin taimakon da da bawa zai samu daga ubangiji gurgudan irin yadda zai samu hakuri irin taimakon da Allah ya yi masa gurgudan yadda hakurinsa zai kasance shine ma'anar wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri hakurinka ba zai yi ba sai tare da taimakon Allah saboda ku gargwadin taimakon da ka samu daga Allah gargwadin yadda hakurinka zai kasance wa idza kana Allahu ma'ahu idan Allah ya zanto tare da bawansa amkanahu an yati min as-sabri ma la yati bihi ghayru to zai iya zuwa da hakuri wato zai iya yin hakurin da wani ba zai iya irinsa ba duk wanda Allah ya kasance tare da shi to haƙurinsu zai fi na wanda bai samu wannan ma'iyar ba ƙala abu ali faza sabiru na bi'izzid darai li'annahum nalu min Allah ma'iyatahu ƙala ta'ala inna Allah ma'as sabirin abu ali daqqaq ɗaya daga cikin masu gudun duniya masu yawan ibada yake cewa faza sabiru na bi izzid darai masu haƙuri sun rabauta da ɗaukaka ta gidajen nan biyu wato duniya da lahira masu haƙuri sun rabauta da ɗaukaka ta gidajen nan guda biyu wato duniya ɗaukaka a duniya da ɗaukaka a lahira li'annahum nalu min Allah ma'iyyatahu domin sun samu zamantowa tare da Allah sun samu zamantowarsu tare da Allah Allah yana cewa inna Allaha ma'as sabiri lalle Allah yana tare da masu haƙuri to kuma duk wanda Allah yake tare da shi babu shakka zai samu ɗaukaka a duniya kuma zai samu ɗaukakan lahira domin duk abin da zai yi a duniya zai samu taimakon Allah cikin abin da zai yi dan Allah yana tare da shi da taimakonsa sannan duk wato abin da yake kansa na bautar Allah da gujewa abin da Allah ya hana shi wanda shi ne zai samu ɗaukakar lahira ubangiji zai taimaka masa a kansa sauraka Allah zai taimaka masa a addininsa zai taimaka sa a rayuwarsa taimakon da zai samu daga Allah a addininsa kuma shi zai sa ya samu ɗaukakarsa ta lahira sauraka ya ce waɗanda suke masu haƙuri to sun samu rabauta ta ɗaukaka a nan duniya da kuma ɗaukaka ta lahira sai malam ibn al-qayyim yace wa ha huna sirrun badi'un anan akwai wani sirri mai ban sha'awa wa huwa shine anna man ta'allaka bi sifatin min sifati rabb ta'ala adkhalathu tilka as-sifatu alayhi wa awsalathu ilayhi wanda duk zai kama wata sifa daga sifofin Allah subhanahu wata'ala ya kama wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala to wannan sifar za ta shigar da shi wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta isar da shi zuwa gare shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifantu da sifofin kamala, duk wata sifa ta kamala Allah ya sifantu da ita. Ce walillahi al-mathalul a'la, walahu al-mathalul a'la. Allah shi ne yake da sifofi mafi ɗaukaka, mafi ɗaukaka. Za ka duk wata sifa da kake ganin kamala ce. to Allah yana da mafi kamala a tare da shi ta wannan sifar kana jin sifar tausayi kamala ce ce mutum mai tausayi to yana nuna mutum ne kamili to Allah ya sifantu da sifar tausayi sama da kowa da mai tausayi in kana jin sifar afuwa sifa ce ta kamala to Allah ya sifantu da mafi kamalar wannan sifar ta afuwa in kana ganin kyautatawa kyautatawa sifa ce ta kamala ce mutum mai kyautatawa to Allah ya sifantu da kyautatawa mafi kamala akan ta kowane mai kyautatawa in kana jin haƙuri sifa ce ta kamala to Allah ya sifantu da mafi alar wannan sifar haka duk wata sifa ta kamala Allah shi ya fi cancanta da ita kamar yadda duk wata sifa ta naƙasu ta tawaya to Allah shi ya fi koruwa ga barinta shi yafi koruwa ga barin wannan sifa to shi ake korewa wannan sifa sama da kowane mahaluki don haka duk abin da zaka ce wannan tawaya ce tare da mutum tsoro abin rauni misali duk waɗannan zaka ce sifa ce ta ta nakasa to ubangiji subhanahu wataala yafi kowa wato ne santa daga wannan sifar to saboda haka idan bawa ya sifantu da wata sifa da ubangiji Allah ya sifantu da mafi kamalarta to wannan sifar da ya sifantu da ita za ta kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar wanda ya kama wata sifa daga cikin sifofin Allah za ta shigar da shi wajen ubangiji kuma za ta sadar da shi da ubangiji saboda haka in ya kama sifar ihsani ya zama mai kyautatawa to Allah yana son masu kyautatawa in ya kama sifar afuwa ya zama mai afuwa mai rangwame to shi ma Allah subhanahu wataala yana son masu rangwame don shi ne ya fi kowa yin rangwame hakanan in ya kama sifa ta ainihin ilimi misali Allah shi ne sama da kowa a ilimi saboda haka ubangiji sai so shi saboda wannan ilimin to wannan shi ne abin da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake faɗa ya ce wa rabbu ta'ala yuhibbu asma'ahu yawwa ya ce wa rabbu ta'ala huwa saburu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai yawan haƙuri بل لا أحد أصبر على عذا يسمعه من منه باب وان وان da yafi hakuri akan cutar wanda ake yi masa fiye da shi babu wani wanda yake da hakuri akan cutar wanda ake masa fiye da Allah wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam la ahada asbaru ala al-adha min Allah yasma'uhu min an-nas babu wani wanda yafi Allah hakuri a bisa cutar wanda yake ji daga mutane suna masa da'awar yana da ɗa yana da yana da mata suna cewa yana da ɗa amma wannan bai hana su bai hana shi ya azurta shi ba ya azurta su ba ya kuma ba su lafiya saboda haka wannan hakuri ne da ba kowa yake da irinsa ba a ce ana cutar da kai kuma kana kyautata mai cutar da kai yana ƙara cutar da kai kana ƙara kyautata masa saboda haka masu cewa Allah yana da ɗa Allah bai hana su lafiya ba bai hana su abinci ba bai hana su moriyar duniya ba duk yana ba su to wannan duk yana daga cikin haƙurinsa in wani ne ake masa wannan idayar to zai ɗau mataki musamman ma ya zanto yana da ikon ɗaukan matakin to akwai wanda ya kai Allah ikon ɗaukan mataki babu shi saboda haka bawa a damƙar ubangiji yake yana jujjuya shi yadda ya ga dama sauraka sai ya kyale su su yi ta yi kuma yana yana babba su duk wani abin da ɗan adam yake bukata na rayuwar duniya to kaga babu haƙuri da ya kai wannan wa qad qila inna allaha ta'ala awha ila daud تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أنا الصبور وانا yana da cikin Isra'iliyat cewa Allah yayi wa Annabi Dawud wahayi yana cewa ka dabi'antu da irin dabi'una wato ka sifantu da irin sifofin da nake sifantu da su bawa sifantu da wata sifa daga cikin sifofin da Allah ya sifantu da su alal kamal Allah ya sifantu da sifofin alal kamal kai kuma ba ka sifantu da su gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya hore maka zaka iya sifantuwa da su hakuri tausayi juriya ilimi da sauransu fa inna min akhlaqi yana daga cikin dabi'una anni ana sabur ni mai yawan hakuri ne a ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya anan sannan kuma insha Allah mu ci gaba sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in